الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تاليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى za mu tashi daga tamrin awwal ayyin fil ibaratil atiya al af'al al mudari'a al mu'raba ana son mu fitar da fi'ilai mudari'ai waɗanda suke masu karɓar li'irabi sun malmabniya alal fatihi wa alal sukun sa'annan waɗanda ake gina su a bisa fataha ko kuma sukuni wa zukuri sababa fi kulle ana son mutum ya ambaci sababi a kowanne misali na farko kuntu a waddu an azura liyauma daral kutubi wa daral asar ولكني لم أجد وقتا كافيا فزرت دار الكتب وسأذهب إلى دار الآثار غدا كنت أود ناكسن شيء إنا صن أن أزور اليوم أيو إن زيارتي دار الكتب gidan littafai labirari kenan wadar al'asar da gidan tarihi museum kenan walakin ni lam ajid waqatan kafiyan sai dai bani da isasshen lokaci fazurtu daral kutubi saboda haka na ziyarci gidan littafai wa ashabu ila daril asari gada gobe kuma Allah ya kai mu zanje gidan tarihi na'am awaddu ayyuna min al-fi'l mudari a mu'rabin an mabni mu'rab an azura fi'ili mudari'i mu'rab an mabni mu'rab limaza limaza kana an azura lam yaqul an azuru mu'rab ne saboda an lin nasab ولكني لم أجد لم أجد فعل مضارع مؤرب أم مبني مؤرب لماذا لأنه اتصل بإحدى أدوات الجزم فكان مؤربا وقتا كافيا فزرت bari mu shiga wani abu daban zurtu fi'il madi zurtu fi'il madi daral kut wa sa'azahabu a mawrab am mabni a mudari am madi aw mustaqbal mudari mustaqbal sa'azhabu mu'rab bidamma a zahira ila daril asari gadar wani lokaci a cikin rayuwa mutum yana da bukatan ya ziyarci waɗansu wurare hakan nan kawai abinda ba a so shine mutum ya ziyarci wajen sharholiya ko wajen iskanci amma yana da kyau mutum idan kansa ya yi zafi ya tafi wani waje haka wanda zai ɗan sha iska ba tare da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ثانيا نبي لا تكثرا معاتبة الصديق كرك يويت درجين أبوك ولا يزهدنك فيه ذنب صغير kada ƙaramin laifi ya sa ka ƙyamace shi wanda yake ya hafizu bihi hamidu fi'ali wanda zai rusa kyawawan ayyukansa kowane dan adam yana da kuskurensa saboda haka dun kuskure ɗaya biyu haka bai kamata ka ƙi mutum gaba daya ba to anan ya ce mu fitar da alafa'al almudari'a almuraba ko sun malmabniya alalfatihi wa alasukuni to la tuksiran لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ولا يزهدنك to na ga gefe ɗaya ne yau mutum biyu ne kawai masu amsawa zaharaddin ka motsa mana yawa ko ana tunanin gida yadda za a yi shafanin yau yadda za a wala yi zahidan naka filin mudari'i mabniyun alalfatihi littisalihi binun taukid a sakila ya habitu mudari'i mu'rab hamidu fi ali البنات ينافسن الجلمان في كثير من الأعمال وقد يفقنهم يفقنهم wato ‘ya'ya mata suna gogayya da maza a cikin ayyuka da yawa a gida in aka samu macece guda ɗaya sauran dun maza ne za ka samu kusan abin da mazan nan suke yi ta matan nan sai ta yi kamar yadda yake in aka samu mata da yawa aka samu namiji ɗaya to shi ma eh kowanne yana samun challenge amma aka samu maza biyu ko uku mata biyu ko uku tsaron juna to wannan za ka ga ɗan bambanci saboda ka ga mai mata ɗaya kuma bai san wannan ba kwarai da gaske to mai mata ɗaya ne zai ko da tsakaninsu shekara ɗaya ɗaya ne ai kaga zai wahala a ce ya tara su da yawa Allah ya taimake mu okay albanatu yunafisnal gilmana wato ƴaƴa mata suna gogayya da ƴaƴa maza a cikin ayyuka da yawa fi kasirin min al'amali wa kad yafuqnahu wani lokaci masu kan wuce su sai kaga mace ta dage akan abu idan ta yi yafi na namiji saboda yau da gobe wannan yana ba mu labarin halayya ne na'am yunafisna mudari'i mabniyun ala sukuni litisalihi binunin niswa ya fuqnahum shi ma mudari'i ne mabniyun ala sukuni litisalihi binunin niswa ya fuqna nunun niswa shine fa'il hum mai matsayin hum mafulun bihi li ya fukna haka ne damirin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bihi da wannan mun gama da shi tamrin sani da'il af'al al-mudara'a aw al-mudari'a al-atiya fi jumalin mufida bi haythu takunu marra mu'raba ana son ka ajiye fi'ili mudari'i a cikin jumla ya kamata wani lokaci ya kasance mu'rab wa mara mabniya alal fati wani lokaci kuma ya kasance yana da fataha an gina shi a bisa fataha wa mara mabniya alal sukuni wani lokaci kuma a gina shi bisa sukuni yatbaku ko da ke wannan mu'arab ne yatbaku to a sa mana fataha aha yatbakan ko yatbakan aha nunu niswa yatbakhna ba sai mun kawo jumla da yawa ba saboda mun kwana biyu ba mu yi karatun ba kuma asamin din yana da yawa yuhadzibu eh yaka ce yuhadzibu yuhadzibanna yuhadziban yuhadzibna yunazifu maha eh yunazifan yuda'ibu yuda'ibu yuda'ibanna yuda'iban yuda'ibna yatalattafu mhm yatalattafan yatalattafan yatalattafna yatalattafna shine na mata yas'alu da kuma yas'alna na ƙarshe tamrin salis wannan yana da kyau kawun salasa jumalin fi kulli jumla minha fi'lun mudari murab ka kawo jumloli guda uku a cikin kowace jumla fi'ili mudari'i mai li'irabi na biyu kawwin salasa jumalin fi kulli jumlatin minha fi'ilun mudari mabniyun alal fathi sai ka kawo wanda yake mabniyun alal fathi da nunu taukid kenan as-saqila wal khafifa sai kawwin salasa jumalin ka kawo jumloli guda uku fi kulli jumlatin minha fi'ilun mudari mabniyun alal sukuni shi kuma wanda aka gina shi bisa sukuni to wannan yafi yana kawo abin nan a fahimta cikin sauki sai dai wajen ma'urab din nan matsala kamar yadda muka ce yuda'ibu idan ka kawo harufan da suke sanya nasaba an yuda'iba shi ma ma'urab ne idan ka kawo wanda suke sanya jazma eh lam yuda'ib shi ma ma'urab ne shine bambanci sai tamrinat amma fi bina ila fa'ali inda ittisaliha binun binun niswa wa nuna taukid yanzu za a keɓance mana asamin ɗin da zai shafi nunun niswa da nunun taukid kawai ayyin fil ibaratil atiya al af'al al muttasila bi nunun niswa wa shqil awakhira ka ayyana su kuma kai wasalin ƙarshe to in ka karanta shi kenan ka riga ka ayyana su kai wasalin ƙarshe taqra'ul bana banatu ko banati eh taqra'ul banatu wayal'abna wayal'abna shine wanda ya sadu da nunun niswa annisa'u ya amalna alwajiba lilwatan mata ma sukan yi abin da ya zama dole domin ci gaban ƙasa to yanzu kan baka yi a hankali ba ko ci gaban gidanka ne ma zai wahala ba ma ci gaban ƙasa ba Allah kyauta ya amalna ko sai kuma تجنبن الدهك الكثيرة كو تجنبن الدهك الكثيرة يا فتيات نون النسوة أنغا وجه تجنبن الدهك ku nisanci yawan dariya mai yawa ya ku 'yan mata saboda 'yan mata ba za ta zo kullum kyalkyalewa da dariya haka ba sai a ce mahaukaciya ce na biyar labisatil banatu thiyabahunna wa kharajna labisatil banatu thiyabahunna wa karajna wa karajna shine nunun niswa ifhamna darsa ya tilmizat ifhamna wala wani fili ne amr ba mudari bane amma kaga ya kawo mana shi a farko sai ka dauka abin nan ai kaman tajannabna ne tajannabna fi'li mudari ne amma kuma yazo da siga na me sai na bakwai nusni alal fatayati allati hafizna durusahunna muna yabon yan matan da suka haddace darasin su nusni alal fatayati allati hafizna to sai dai hafizna yazo fili mudari ko me fili hafizna fili madi yazo da nunun niswa abin da ya sa ya kawo wannan domin yana son ya gwada mana cewa akwai alaka a tsakaninsu sawa'un fi'il amri ne ko fi'il fi'il madi da fi'il mudari duk mabniyun alama za ala sukun littisaliha bi nunin niswa ayyin fil ibarati al-atiya al-af'al al-mu'akkada bin nuni وطبط النون وأواكر الأفعال بالشكل wannan kuma ana son a fitar da nunu taukid kenan al-mu'akkada bin nuni wanda aka karfafa ta da nun sawa'un as-saqila aw al-khafifa kuma ana son ayi wasalin nun din domin a gane cewa saqila ce ko kafifa ne tana da nauyi ko ba ta da nauyi idza atabta sadiqan fala tubaligan fi itabatihi idza atabta sadiqan fala tubaliganna fi itabatihi idan zaka aibata mutum karka kai matuka wajen aibata shi yana koyar da mu zamantakewa ne kada ka kai matuka kai ja daga nan an jima kai ja daga nan an jima kai ja daga nan to ba sai ya tafi ba na'am tubaliganna ko tubaligan eh to na biyu fa ittaqiyan ittaqiyanna eh kasan wannan yayi kama da ittaqina eh wattaqina Allah in aka ce ittaqina ya zama me mm nunun niswa wattaqina Allah fa me bambancin ittaqina Allah da wattaqina Allah eh amma me bambancin su wannan wawun ne wannan kuma okay eh ana sabo ne kawai saboda misali kai adafin sa in ka cire adafin yawa ittaqina Allah haka za ka karanta wattaqina Allah in ka cire wawdin ittaqina Allah na'am eh ittaqina ko ittaqiyan ittaqiyanna tunda ana son nunu taukid ne eh ittaqiyan ko ittaqiyanna gaizal halim ka kiyayi hushin mai haƙuri tun mutumin da yake da yawan haƙuri to ake yayi bacin ransa saboda ran da ransa ya baci ranan da ransa ya baci zai yi barna bari da gaske amma in yau aka masa ya haƙuri gobe aka masa ya to zai yi revolting na'am sai na uku oturkin la'aba اترك اللعب واقبلن واقبلن على عملك ka bar wasa ka kai ka fuskanci aikinka wannan shi ma shawari ne wa aqabilan wa aqabilanna na hudu la tasna'na ma'rufan ko la tasna'anna ma'rufan la tasna'an ma'rufan fi ghairi ahlihi idan za ka yi alheri karka yi inda bai dace ba karka yi inda bai dace ba ko da yake wani lokaci ana iya samun akwai hikima za ka iya yin alheri a inda bai dace ba amma misali yanzu a ce alheri inda bai dace ba shine an fita daga sallah asuba din nan kawai sai ka je ka hadu da wani yana tangadi yana faduwa yana tangadi yana faduwa dama ka dan fito da dan naira dubu biyun ka ko dubu biyar din ka zaka bada sadaka sai ka bashi eh ai bai ba to amma kuma zaka iya fita ka hadu da wata mata ita kuma kai baka san karuwa bace ashe ta fito karuwancin ta taje ta kwana a wani waje kenan kawai sai ka dauki dubu biyar ka bata nan ma a zahirance bai yi ba amma a baɗinance ya kamata in talauci ne yake sa ta karuwancin ta ɗauki darasi eh ai kaman ɓarawo ne shi ma ya ja ya sata wani waje sai ka ba shi dubu uku ko dubu biyar abin da ya kamata shi ne kaya inda bai dace ba amma kuma darasi ne zuhair bin abi sulma ya ce wa man yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alaihi wa yuzmami to amma lokaci gane haka waɗanda yake karkatattun mutane ko masu ɓarna a taimake su domin su gyara halinsu to shi ne yake da wahala kamar ɗan siyasa ne yana tare da 'yan hayaniya 'yan shaye-shaye zai ce zan yi empowerment naku ga masu hankali bai ɗauki mashin ko bai ɗauki injin nika ko menene ya basu ba yana ba da waɗannan su kuma sai su tafi na sai su je su sayar abin naira dubu ɗari biyu sai su karbi dubu hamsin shi kuma wanda zai amfani da abin ba a bashi ba misalin haka ne to kun ga irin wannan sai an yi taka zanzan na'am wani fi'ili ne muka samu tasna'anna da tasna'an نعم ليختارن كل إنسان صديقه ليختارن kowane mutum ya nemi abokinsa domin akwai abokin da ya kamata a zauna da shi akwai abokin da bai kamata a zauna da shi ba mahallin shahid namu da liyaktaran na idza hafa sadiquka fagafiran hafwatahu idza hafa sadiquka fagafiran hafwatahu idan abokin ka yi kuskure ka yafe masa kuskurensa inda ɗaya ne haka fagafiranna da fagfiran na'am la ta'idan wa'adan wa tuklifuhu la ta'idanna wa'adan wa tuklifuhu karka yi alkawari ka saba in ka yi alkawari ka cika wane ne filin anya sai to shi ne amma za ka yi lirabiya za a yi saboda akwai la ke to amma za ka ce to laɗin nan annahiya ce idan fi'ili mudari ya zo gabanta me take sa masa to anan kuma zuwa babu jazma saboda zuwan nunu taukid saboda haka idan ka zo zaka ce fi'ili ne mudari majzumun amma me ya hana bayyanan jazma dinsa nunu taukid saboda ta tazo sai ta hau amma duk da ta hau kai sai ka faɗi asalin wasalin saboda haka ba fi'ile mudari'i ne marfu'i ba majzumi ne amma mu'rab ne to haka ma misali na biyu la yatamidanna ahadun ala ghairi nafsi la yatamidanna kada ɗayan ku ya kuskura ya dogara akan waninsa eh barai da gaske mutum ya nemi nasa na kansa duk wanda ya dogara da iyaye wata rana za a neme su a rasa wanda ya dogara da yayu kowa ne ne wata rana za a ka nema naka na kanka in babu wani za ka iya rayuwa tamrin salis a wannan bangare silil al'af'al al'atiya binunin niswa sun mashkul a wakira ka shigo da nunin niswa sai kai wasalin karshen ya sami nasiha ya sami nasiha yadda ku ta'ama يطبقن الطعام يدبر شؤون المنزل يدبرن شؤون المنزل saboda aikin mata ne tsara gida ba da tsara daki aikin mata ne yawa in ka ga namiji yana tsara gida yana tsara daki to ko yayi kamar yadda muka faɗa ya tashi cikin mata in ya tashi cikin mata to zai ko kuma ya karbi aikin abin da ya auro yar kauye in ya auro yar kauye kaga wani tsarin shi zai karba yi na'am yu'allimu al-atfala saboda su mata su suke fara karantar da yara kanana in kana son yara su fara ko da maganan karatu ne ko menene to ka rinka ka takura ma iyayensu mata eh kwarai da gaske saboda kai in ka zo kana matsa musu akwai abubuwan da ba za ka iya yi na rarashi ba in ka samu matan da ta gane sai ta taimaka maka in baka samu wanda ta gane ba yi kenan sai kai ta wahala kai kadanka na'am sai na biyar yaftahu ash-shababik yaftahna yaftahna suna bude ash-shababik winduna yughliqu al-abwaba yughliqna kamar misalin wanda yake da abin da ake nufi da kulle kofofi za ga mutum guda yana da ɗaki amma ɗakunan a cikin ɗakinsa akwai ɗakuna sun kai hudu ko biyar mai yiwa da safe duk za a buɗe da daddare kuma aikin mata ne su rurrufe kai in ka zo babban kofa za ka rufe shi kenan misali kenan na'am na bakwai ya furishul bista a wilbasta shi ne mai shimfiɗa yush'il al-masabiha yush'il al-masabiha yush'ilna suna kunna fitila irin wannan za ka iya faɗa wa mata kunna fitila kunna wa wajen na abin nan amma asalin wato ko da yake ya kama da da yuqidu da yush'ilu kusan ɗaya ne kaman ka dauko bakin wuta ne ka cinna tamrin rabi aqid al af'al al atiya bin nun al khafifa marra wa thaqila ukra wa tabit kull min an nunayn wa awakir al af'al bi shakli eh wadannan fi'ile kuma ana son ka karfafa su ko da asqila ko da al khafifa kun ga mun sake komawa wancan darasin da muka yi daman da nunun niswa da wannan haka suke ya ce liyajlis aliyu liyajlisan aliyu ko liyajlisan na liyajlisan na sai dai ka zo li'irabi akwai lamulamur amilin nasa bin rifki ka yi mu'amala da mutane da sassautawa ba koyaushe ake tsanani ba amilan na ko amilan la taktalit bil marda karka cuɗanyu da marasa lafiya musamman rashin lafiyar da ake harbuwa da shi idan za ka yi mu'amala da su sai ka san yadda za ka yi taktalitan na ko taktalitan la tuksir min ad-dahi ke karka yawaita dariya koyaushe aha la tuksiran nan ka zo lirabi kaga akwai la aw qidil misbaha ka kunna fitila eh eh al misbaha guda daya al masabi shine muka yi shi a can sama aw qidanna aw aw qidan la tashabil ashrara kada ka kuskura kai abokantaka da ashrarun mutane eh la tashabanna la tashaban ina ganin mu wuce waɗannan da tamrin na biyar da na shida tamrin fil irab namuzaj la tu'adhibanna al hayawana la nahiya mar harfun mabniyun ala sukuni tu'adhibanna fi'l mudari mabniyun ala al fathi li ittisali bi nun at tawkid fi mahalli jazmi bila an nahiya al hayawana maf'ulun bihi mansubun bil fatha irhamna du'afa ku tausaya wa masu rauni ku mata ku tausaya wa masu rauni irhamna irham fi'lu amrin mabniun ala sukuni wa nunun niswa fa'ilun mabniun ala al-fathi fi mahalli rafi eh to kun ga tunda tunda fi'lu amrin mabniun ala sukuni ne shikenan nunun niswa shi ma idan ya hadu da fi'lu amri mabniun ala sukuni ne haka ne to sun yi ittifaki addu'a fa maf'ulun bihi mansubun bil fatha a'rib al jumlatayn al atiyatayn ga jumloli guda biyu ayi lirabin su an ji zannal wa'ada fi'li mudari'i mabniyun ala al-fati litisalihi bunun bunan tawkid as-saqila al-wa'da maf'ulun bihi shi ma mai sauki ne saniyan la ta'tamidna ala al-qadami ku mata kar ku dogara akan masu muku hidima yasa mafiya yawa matan da suke da abin nan za ga ko an dauka musu masu girki suna yi da kansu eh saboda kaman wani nau'in exercise ne akan mace kawai ta zauna haka zugudun kuma wani lokacin ba su monitoring eh saboda na lura da irin wannan masu girki din shirme suke yi wani lokacin an tafka abincin ba za ka iya ci ba sai a jibga abinci bayan an jibga in ta sake zuwan yin abinci daman wannan yana jibge ba ya amfani da shi ba sai ta tattara ta tafi da shi sai ta je ta gyara shi a can wannan ma mai mata dai bai san wannan ba to wannan da la annahiya تعتمدنا ga nuno nunun niswa ga kuma jazma na me na la'an nahiya amma da ya riga ya danna da ko sun yi ittifaki ala harfu jar alkadami ko kuma masu hidima alkadami masu hidima jam'i ne warai da gaske ba guda ɗaya ba al-irabul muhalli shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك